الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da 26 ga watan Zulhijja hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da sha ɗaya ga watan shida miladiyya dubu biyu da ishirin da shida iya inganta wanda kai ce ana tsaron mu daga cikin wannan masallaci na fiye tawaye a inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai tsarin albarka mai suna usulul sunna na imam ahli sunnati wal jama'a shine imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alayhi saken karatun namu shine karatun hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi akkadai zama lafiya ga musulmi ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake bishiyoyinmu daga munahishi gariya. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa karatu suka nan su zamana sulaciran mu duniya da lahira. Allah subhanahu wa ta'ala nike roƙo da ya tsare mu baki ɗaya da duk sharrin abin da ya halitta. Wannan insha Allah ta'ala shi ne darasinmu na goma sha ɗaya daidai a cikin wannan littafi. Ba mu gushe ba muna kan gaba na kusan ƙarshe inda daga shi sai shiga cikin littafi da dangada. Za mu karanta inda Imam Ahmad yake cewa usulul sunnati indana. Ai abinda ake ce ma addini a wurinmu mu kenan ahli sunnati wal jama'a yake cewa at-tamassuku bima kana alayhi ashab rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ruku da abinda sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi ruku da shi wal iqtila'u bihim da kuma koyi da su wa tarkul bid'ah da kuma barin bid'a wa kullu bid'atin fa hiya dalalah yake saboda dukkanin bid'a gaba ɗayanta fata ce yace wa tarkul husumat da kuma barin jayayya wal juruji ma'a ashabil ahwa da kuma zama da ma'abuta sarai sune yan bid'a wa tarkul mira'i wal jidal wal husumat fi din da kuma barin jayayya da ƴan da nuna na iya a cikin lamarin addini ita cewa wa sunnatu indana ai mu abin da ake ce ma addini a wurinmu shi ne asaru rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai su ne hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne yasa sai ce ai wa sunnatu tufassiru alquran ai ita sunna tana fassara alqur'ani ne su hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna bayanin abinda alqur'ani ne zo da su yace wahiya dalailul qur'an ai sunna annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce take bayani kan dalilan alqur'ani nan aya kaza magana kaza take nufi nan kaza ka mai da mu karatu wannan yake cewa kuma walaita fi sunnati qiyas ai babu qiyasi a cikin sunna ta annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wala tudrabu lahal amsalu sannan ba a buga mata misali yake cewa wala tudraku bil uquli sannan ba a buga ta da hankali ba a kawo hankali a dora akan ayat qur'ani ko hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala al ahwa ba a kawo san rai a cikin hada Allah ko hada annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innama huwa al ittiba kadai abinda ake so kabi shi ne ka yi biyayya ga duk ayi ƙur'ani ga duk hadisi na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tarkul hawa da kuma barin sarrai kuna fahimta to muna kan wannan gaba ne wanda daga nan sai mu shiga inda malai yake cewa as-sunnatu al-lazimatu allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha yake yana daga cikin sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da ake ce ma addini a wurin mu ahlus sunna wanda ba makawa sai mutum ya yarda da su kuma sai ya yi imani da su in kuma ba haka nan ba to wannan mutumin bai daga cikin ahlus sunna muna fahimta ko to shine daga nan sai malamin shi da littafi na farko shine al-iman al-imanu bil qadri khairihi wa sharrihi mutum ya yi imani da ƙaddara na alkhairi da kuma ƙaddara na shari wanda da ƙaddara khairi wa shari wa tasdiqu bil ahadith fihi mutum ya yi imani da da hadisan da suka zo suna bayani kan ƙaddara ba ruwa a cewa wannan hadisi ai khabarul ahad ne ba a kawo hujja da shi a wurin abin da ya shafi aqida a'a sai ke ga wal imanu biha da kuma imani da dukkan wannan abubuwan baki daya la yuqalu lima mutum bayiwa kaddara ta same shi yace dan me wala kai ko kuma ta yaya aka yi inna ma huwa tasdiqu wal iman biha sai dai kawai mutum ya imani ya gaskata duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala ko annabi suka ce a gaskata wa man lam ya'rif tafsir al hadith wa yablughu aqlahu faqad kafiya dhalika wa hukima lahu فعليه الإيمان به والتسليم له ما لا yake cewa ga duk wanda yake ɗaukar wani kamar misali hadisai wanda za a kawo hujja da su a ce a'a wannan hadisi yana bayanin ta za a cewa Allah yana sabko to in aka ce Allah yana sabkowa kenan ana so a ce Allah yana da jiki to ai ana so a ce Allah yana ji to duka sai ke cewa ga wanda bai san irin ma'anonin wannan hadisan ba wanda hankalin shi bai kai yayi bayani ba to abinda ake so kadai kawai ya sallama ma wannan hukuncin na Allah subhanahu wata'ala yayi imani ya ne kauya misali Allah yake yana tsarka to babu ruwanka da yadda Allah yake tsarka muna fahimta Allah yake ya daidaita a kan al'arshi to babu ruwanka ya aka yi daidaita a za mu ga wa mu insha Allah ta'ala irin misalta misalta akan wannan sai yake cewa ai misal hadith as-sadiq al-masduq wa mislu ma kana مثله في القدر كما مثال حديث عنه صلى الله عليه وسلم wanda yake magana akan kaddara da sauransu wa mislu ahadithu ru'ya da hadisan da suke magana kan ganin Allah yake kullu hadisan su gaba daya dukkanin su wannan hadisan baki dai abinda ake so mutum ya yi imani kai ya jariya a wato za mu koma kai inda muke karatu wancan karatun mun da inda malai yake cewa walaysa fi sunnati walaysa fi sunnati qiyasun ai babu kiyasi a cikin addinin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dine ne ake cewa kiyasi mun yi bayani shine mutum a ce Allah ya ce ko annabi ya ce sai ya kwatanta wannan abin da wani abu wanda bai da alaka da shi sannan ba a buga muka misali abin da ake so gare ka kawai imani don san kuna fahimta ba duk abin da aka ce Allah ya ce duk abin da aka ce manzon shi ya ce to sai babu ruwanka yaya aka yi misali kamar wannan hadisi Allah ya ce yana sabkowa suka ce to ta ina yake sabkowa ina ruwanka da ta inda yake sabkowa ko ko to Allah in ya sabkowa zai kula da sama ina ruwanka an ce Allah yana ji ka ce ya jin Allah yake ina ruwanka an ce Allah yana gani ka ce ya ga duka wannan abu ne wanda ba su shafe ka ba kawai abin da ake so gare ka sallamawa kai imani kaka kwatanta abubuwan da wani abu kamar yadda mun karatu a wancan satin wanda inda za mu tashi sai ma yake cewa la tudraku bil uqul ai ba a fahimtar wannan addinin da hankali muna fahimta walal ahwa kuma ba a fahimtar wannan addini na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ni da san rai in ka ce za ka sa san rai to ba za ka taɓa fahimta addini ba in ka ce za ka gwadawa da hankalinka to lallai ba za ka fahimta menene ake so a ce ma ba muna fahimta kina ana gabatar da ana gabatar da nasi ana gabatar da magana Allah ana gabatar da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan hankali wannan shine yasa da yawa daga cikin ƴan boko a yanzu suka bace ko daga cikin wanda suke kallon sun waye ko wanda ake ce ma philosoph ko kuma ilmul kalam yana daga cikin abubuwa da yasa suka bace suna kallon za a dauko hankali a dora akan nashi kun gane yanzu misali in kace mishi ka kawo hadisa annan Muhammad sallam da yake cewa idan ɗayanku idan ɗayanku ya tashi daga kwana muna fahimta idan ɗayanku ya tashi daga kwana annabi yace kahin ya sa hannuwan shi cikin komi yayi a ya wanke ko sai ce to farko ma shi ina ya kwana ai cikin gidan shi ya kwana haka ne ko ana ba da labari an samu wasu daga cikin masu izgili akan irin wannan abubuwan yana izgili da hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa a wai manzo Allah yace in mutum ya tashi daga kwana kuna ji wai ya wanke hannun shi to in ina ina zaka sa hannunka kai da ka kwanta saman gado lahiyayye da kaza da kaza da kaza da kaza wai suka ce da Allah ya tashi kama shi ko da ya tashi sai ga hannun shi a saman takashin shi to sai ga a ita ce gantaka ta ida ko kaska Allah ya saka wanke koko je ki ta abinci haka nan to shi yasa sallamawa ake so ba a san zayayya ko buga misali ko a sa hankali yanzu nan da hankalin za mu sa sai kace to in ka kwanta kai da ka aje hannunka ai ka aje hannunka ba inda yake gusa koko sannan kaddara bayan wannan zaka iya ka kwanta tsakaka ko wasu halittu ƙwari wanda ba su gani irin kuzu su jaba da sauransu kai cire ma wannan abubuwan ka ɗauki irin wannan ƙananan ƙwarin su zo su rinƙa taɓa ma hannuwa wani baka san me yake ɗauke da shi ba haka ne a to Allah ya shirye da mu shine Sheikh Rabi yake cewa la tudraku bil uquli wal ahwa sai yake cewa ai ba a sa san rai ko hankali wurin fahimtar sunna a'a ba ana nufin an kore su ba sai dai nasi yana gaban su yake cewa tudraku bin naqal ana ana fahimta addini ne da mi da nasoshin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace turidu sunna turidu huda kai wai kai kana son shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kana son ka gane hakikanin da annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi yace ikra su kawai ko idan za a ce sunna in an ce ma ga suna ta tabbatar ga annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam su faqiha fiha bil istikhdam aqluka fi fiqiha to nan ne zaka iya wani sa hankalinka ka fahimci abinda annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo shi ba magana ka ce ba wannan ta ci karo da hankali ko kuma a hankalci a kawai imani za ka yi to yanzu hankalin zai taimaka ma ne ka aikata abinda aka umarce ka kai muna fahimta ko sai yake cewa aisha yasa Allah yake man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah yake san shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini yake amma biduni nusus wa biduni sunna wa turida an taqul fi dinillah yake cewa kai ba tare da nasoshin alqur'ani ba ba tare da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sannan ka ce kana son kai magana a cikin addinin Allah yake cewa fa hada min qawli ala Allah bi ghairi ilmi to ka sani ba wannan magana ce a cikin addinin Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da ilimi ba kamar yadda za ka samu wani ko arba'una hadisi bai karanta ba ko ahalari bai yi ba amma kawai sai ka same shi yana gardama da kan lamarin addini shi da kanshi ya san bai karatu ba hon wai amma yanzu zai sa hankalin shi ne ya kama da hankalin shi kana cewa ga yadda manzo Allah ke sai sa hankalin shi ku ta jariya akwai su ko babu su musamman musamman cikin experience kwarai da gaske wallahi da zaka tsada falla a wallahi guda da wani bai sani ba bai san kabri ko ba ali ba ko amma sai ka sabdo shi an kai awa ɗaya ko awa biyu ana gazama da shi ta addini komai bai sani ba kawai yanzu so yake gwada hankalin shi ko ta filo da ya iya ya kwatanta ta kan lamarin addini ana ga yadda Allah ya ce na ban ki ba yayi kuka aku ya ce me ke sai kuwa me allaka koko da ka wuce da kai wannan kukan na akuya ka kama hanya allaka ce a na sha ba ku labarin Abubakar As-Siddiq ko an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi Isra'i ya je can gaban saman bakwai a dare guda ya je baitul maqdis an yi kaza an yi kaza an yi kaza yawa sun yarda suka ce kai a rabu da kai je shekara sai tahiya ta tsawon kwanakai da dama ka ce ka yi ta a dare ɗaya wai ba da gina aka tsaya ba har an wuce gaban har an wuce gaban sama ta bakwai da kai kai wannan magana hankali bai dauka muna ji da kyau kasan in gulma sai aka tarda abokar aka ce to mutunan naka haya zo da wata magana wanda kai da kanka ba ta ya da ita wata magana wai aka ce mishi wai kaji annan Muhammad sallallahu bayan jiya an rabu da shi wai ya je baitul maqdis yawa ya je kaza ya je kaza sama ta ɗaya ta biyu har ta bakwai har da ban ta fa Abu Bakar yace kai kai kai manzo Allah yace aka ce zo mu sai ka je in baka yarda ba yace shi ne ce kware yace to na yarda Allahu akbar ta yanzu wannan zamanin ne a ina jirin da din yawa gani ko ba haka nan bane annalis za a yi sai ha annalis yin sai yawa ai halaka ce yanzu da kansu turawa ma sai deportation suke nema su ko sai deportation ma kana ji ba kawai yanzu ya za a in ka so ka je China kawai ka shigo ta kuha kana shiga ka bace sai kana ba magana jirgi ba ake mala albani ce yanzu suna nan suna analysis ya za a in kaga abu ta tele a sai da ma shi kuma an yi koma shi ta tela kaka ce bai yiwa suna can suna aiki kai yanzu wannan salula da za ka sa doka kakannin mu ka kwatanta musu cewa akwai wani abu da za a iya a kai bidiyo kana ganin mutum yana ganin ka me za su ce ka san lokacin da salula ta zo akwai wanda da dama daga cikin kakannin mu sun ce tsahi ne a dinin na ji daga cikin san cikin wani ya ce malam shan su inna wa inta ni sa akwai aljanni ya ce za akwai kwarmil inda kai da kanka ba ka gadi ba kawai imani ne za ka yi kwalit to yanzu wani irin explication ne za a ma ka yarda kai yanzu kalli magana nan da muke kai tsaye ko ina kake a duniya kana sauraron wannan magana kana gani na la haula wala quwwata illa billah duk inda kake zaka ji wannan magana kai da kake nan baka yi jin magana ba kai da kake nan baka yi shi gani na ba shi kuma yana can wata kila kafa ɗaya saman ɗaya ko to yanzu da an ce wannan zai yi nan da in ka karin bayan na ce kariya ce suna can suna aiki to yanzu sai Allah ne shi da ya halicci mutum zai ba da labarin abu sai ka kawo hankalinka ka gwara da wannan abu zai yi a zai yiwa shi Allah iya gani imani ake so kun ga abubakar sai yake ba dai manzo Allah ya gani yake so ya yi imani dama abinda ake so in dai sunna ta tabbata ka tabbatar da ingancin ta to kawai imani za ka yi ba maganar jami'a kawai abinda za ka roƙo Allah ya taimake ka ka aiki da isa Allah ya samu cika da imani sai ce kaga ba za ka taɓa fahimta addini ba da hankali kaɗai dole sai da nasoshi na alƙur'ani da hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa in kuma ka fuskura ka yi magana a cikin addini akan hankali to menene yace zaka magana ne kan Allah ba tare da ilimi ba ibn al-qayyim kuma yana cewa yana daga cikin wani nau'i wanda yake na babban zunubi wanda yake neman yin shirka ni yace magana akan Allah ba tare da ilimi yace dan magana akan Allah ba tare da ilimi ba akwai shirka ciki kuma har da ƙari mm ai haka muke shakimin ba zai ce to yana daga cikin mai hadari shine mutum ya fatawa ba tare da ilimi ba eh a ce ko ya no duk da dai bin sani ba shi kenan tun da ka ce baka sani ba da Allah ya haƙuri ko ko sai shiga annabi sunan dan boko ne kawai duk da bin sani ba shi kawai tun da dai baka sani ba kai shi yanzu ka zo na exam a tambaye ka ke ne yana da yin jibiya ka ce to dan shi ne ce fa to ka ce ni a kai yanzu ka san mushin da kake nan shi ne ce fa kuma ka nemi ka yi ka to ai mu ya kamata ya ma to ai fa kai da shay la yu'ti wanda bai da abu zai iya bada shi ba zai yi wa ba to sai addini ne ake sama shiga sai inda aka dama Allah ya tsare mu sai ce baka ji Allah yana cewa ba kun inna ma harama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan baka ji Allah yake cewa ba ya haramta dukkanin wani lalan aiki aiki mara kyau na alfasha na bayyane da kuma na goye wal ismi da dukkan wani saban Allah wal baghy bi ghairi bi ghairi al-haq da kuma cin zalin wani ba tare da haƙƙi ba sai ce wa an tushriku billah da kuma ku hada Allah subhanahu wa ta'ala ma lam yunzil bihi sultana kan abin da babu wani dalili akan shi mutum ya rinka bibiya bokaye da yan bori da yan tsubo sai ce wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna da kuma yin magana kan lamarin Allah ba tare da ilimi ba muna fahimta to anan ne ibnu qayyim ya fara wannan magana sai shek rabi yake cewa fala budda lil muslim ba makawa ga musulmi mi zai min tawqif fil aqaid dole ya tsaya kan duk abin da nasoshi suka zo da shi danganta da aqida muna fahimta yace wa fil ibadati haka kan lamarin ibada haka wa fil halali wal haram haka kan halal da haram kenan in dai addini za ka yi to dole ka yi imani da duk abin da nasoshi suka zo kan shi na aƙidu ne annan muhammad sassalam ya ke cewa duk wanda ya rata ya laya ya kahunta to babu ruwanka kaka shiga dogon bayani to ita laya ta ƙur'ani ko ba ta ƙur'ani ba ina ruwanka ba dai an ce laya ba ka yi imani laya dukkanin tabbata ce kuma ba layar da take da alheri kowane ne ya zo da ita shi kenan ka huta ko baka huta ba to amma suka dauki abu da ana cewa akwai sabani kan shi ka haɗu da irin malaman nan masu tsora ka sama kan keken tsira yi da zuwa aka tambayi a tambayi malami wai me ya matsayin tasbihi da shar'i yace yayi tunda akwai maganganun malami sai ce amma shi da hannu zai kai tunda ma hukaci ne sai ka je ka dauki sharru ko ko shi da kanshi mutum ma da hannu zai wai sai kuma yanzu tunda rikitacce ne kai sai ka ce kai za ka zuwa ka ɗauki tarihi ji abin da na soshi suka zo Allah ya ce ya daidaita a kan al'arshi ko to kuma ya ce ji abin da yake faruwa a duniya ba wani abu da ya koya saboda shi mai ji mai gani ne to kawai ka sallama duk inda kake Allah yana ganin ka duk abin da kake yi Allah ce kai la haula wala quwwata illa billah ba wani abu da zai faruwa a duniyar nan face Allah ya riga ya ba da labaru komi da komi Allah ya san komi da komi to kaga kuma bayan shi ba wani wanda ya isa ya tarayya da shi a cikin wannan sanin ran nan ne ce to ba ga kamera ne sirrin ke kaji ma ku wai kamera a za ta nan ni take kallo abin da ka haska mu ta kawai kamera ta sani ke bayan ta a ba ta sani ba Allah ya shige mu na gaba to kun ga dukkanin banna baki dai Allah yake ya haramta tami ta zahiri da ta batinin ta shine wanda mutane za su yi a zahiri da kuma wanda mutane za su lafi wasu da dukkan wani saban Allah subhanahu wataala sannan da dukkan wani zalunci Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta sannan yake kuma ya haramta a haɗa shi da wani ba tare da wani dalili ba saboda ba wani dalili da kake da ka cancanci ka ce Allah yana da abokin tarayya ko kaza sannan kuma da kuma magana kan lamarin Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da ilimi ba kamar da malaman usul suke to ai al-asr fi al-asr fi din ai at-tahrim illa ma udna fi shari ai asali a cikin addini shine kawai komai haramun ne kadai sai abin da shari'a ta halitta muka mun gane a sai abin da shari'a ta zo take halaka ne Allah ya shirya da mu baki daya sai ci gaba da cewa fa iza da kanta bi aqlika fi dinillahi ittaba'ta hawaka wa qulta 'ala allahi bi ghairi ilmin wa hadha min akbar al-dhunub yake cewa kaga idan ka sa hankalinka a cikin addinin Allah sai ka bi sarranka yake to ka gani wannan yana daga cikin magana akan Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da ilimi ba kuma yana daga cikin manya-manyan zunubai yace ina gargadin ka yi magana kan addinin Allah subhanahu wata'ala ba tare da ilimi ba kawai ka kawo hankalinka ko kuma fahimtar ka kace a'a wannan ga abin da yake ji su sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai in dai manzon Allah yake musu to ba abin da suke bi bayan ni kauya da kuma biyayya kan lamarin Allah subhanahu wata'ala shine asali abin da ake so dukkaninmu mu yi baki daya kawai me ake so daga an ce ma Allah ya ce annabi ya ce kace ba dai ya tabbata ayar Qur'ani ba ce ba dai ya tabbata hadisi ne to kawai sami'ina wa ba'ana kamar da muka karanto ayoyi da yawa a baya kenan dan uwa saka kuskura ka sakan ma hankalin ka ragama ko kuma ka sakan ma san ranka ragama duk inda ya kada ka san kai wace duk abin da ya zo masu kake sai ka dai hankalinka ya yaba da shi muna fahimta za mu za mu ji nan wani misali Allah shirye da mu dai ko kuma ka yi ko kuma ka kawo sallan ka duka ba daidai bane abinda ake so shine duk mu tsaya kan abinda alqur'ani da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi wannan shi kadai ne hanyar tsira amma in mutum ya kauce ma wannan ya kama hanya ta mu'tazila ko kuma jahamiya ko wasu ɗan tabligh ko wace ko wasu aqidu daban to babu shakka zai kama hanyar fata kuma zai shiga yana magana kan addinin Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da ilimi ba shine Sheikh Abdullahi bin Abdurrahman yake cewa yake wa amma kauni halatu naku bil uqul wal ahwa maganar da ake cewa wai sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko addini ba a sa hankali ba a gabatar da hankali akan su da yake cewa ko kuma san rai فالمراد أبن أكني أنا شيني أن العقول بشر قاصرة أن أدرك كيفية الأمور الغيبية أقولوا آدم tunanin mutum ya yi kaɗan da ya gano ta yaya al'amarikan gaibu suke. Muna fahimta wa kaza ma'arifatul ahkam wal masalih allati shar'at li ajaliha al ahkam yace haka da wasu hukunce hukunce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mata adam ko wasu abubuwa na shari'a in zai hankali da mutum yake so ya sa yake to hankali ya yi kaɗan da ya gano hakikanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi saboda haka kenan dan uwa kakka kuskura hankalinka ya rudar da kai ko kuma san ranka ya kai ka cikin abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma wasu shigohi kenan ya sa ka kafata yace yanzu ka ɗauki misali tawafi da ake yi a Ka'aba mece ce hikimar yin tawafi wa zai gaya muna yawai ka'aba da ake yi kai dai an ce ka zo kai explication ya za ka yi nan wani explication za ka yi haka Allah ya bar lamari kuma ka je kai ake hajji baka yi baka yi baka yi dawa kun ba a na'am bai ji ba a to me yasa ake dawa kun wai in ka ce sai ka sa hankalinka ka gano kan ta mu da a hankalcin me yasa ake yi ha to shi ne kawai abin da ake so sannan me yasa ake sun ba ta hajar aswad duki ne me yasa ake zo ba a mai bibi me yasa ake sun ba ta shi a ana wai ka kawo hankalinka a nan kai bayani zai yi babu shi yasa Umar yake cewa da ya zo yana aikin hajji sun ba shi ce him na hasan kai duki ba ka da iko ko ni yace wallahi na sun bace ka ne saboda na ga manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam to kaga yadda ake bin manzon Allah ba irin yan ciwatuwa da yan tasha da suka yi yawa yanzu kan magana annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam koko sannan da sa'ayi da ake bayyana safa wal marwa to kaga me yasa ake sassarfa nan wurin a da kuma jiwa shedan yace kuma menene hikima da yasa Allah ya haramta riba in kace ka kawo hankalinka a nan wurin to abubuwan suna da dama da zina niye ne yasa ma Allah ce kar a kusance ta ma baki daya ko kuma shan giya to duka abubuwa ne wanda in dai mutum yake cewa zai gabatar da sa hankalin shi yasa ko kaga in duniya saboda hankalin su suke gabatarwa akan nassin alqur'ani da hadisi shi yasa babu sai imani ba dukkan wannan abubuwa su suna kallon menene daidai ne a wuri Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu Allah kuma muke roƙo ya gyara mana imanin mu baki ɗaya kai ya sa mu cikin wanda suke bin saurayi ko kuma suke sa hankalin sannan kuma wannan kaga al'amarka ne ainihin zahiri ko a to mu dawo al'amarka na gaibi kama azabar kabari a ai shi yasa kuka gani wasu daga cikin mutajila da sauransu suke mi suke karyatar da azabar kabari wani ma malami cewa ya kalli kabari yadda ake gina mutu a kashi wai a ce har wasu mala'iku suna zawa me yasa saboda ya gabatar da hankali koko to amma kai fa yanzu mun kaga mu musulmi wanda muka yi imani da duk abin da manzo Allah ya zo da shi mun yi imani da akwai azabar kabari mun yi imani da akwai ni'ima na kabari aljanna da wuta ya za ka yi ka yarda da su tun da ba su gan su ba yana daga cikin shigohi da ake tallaba mutane to kun ga al'amurka na gai hatta shi karan kanshi Allah in ka ce sai ka nitsa ka gano ya hakika na Allah yake ai za ka bace ni koko a ba fa Allah ba in ka nutsa sai ka gano Allah ya yi daidaita a kan al'arshi ai za ka bace ba amma me ake so imani shi yasa hankali yayi kaɗan ya jagoranci addini sai dai addini ya jagoranci hankali to kun ga wannan abubuwa ne wanda suke ni na kurkuta sannan rayuwar barzakh shine rayuwar da ake yi a barzakh can wanda suka mutu su suke wannan rayuwa suna hakira tsakanin kwarai da gaske can ma wata duniya ce ta daban yadda ka ganin duniya ce ta daban ko aljanu suna da wata duniya ta daban to haka rayuwar barzak wata rayuwa ce ta daban ba wanda ya sanya take sai Allah kuma mu mun imani akwai ta kuma dukkanin mu nan kowa sai ya je can sai da mu fatan Allah subhanahu wataala ya samu cika da imani sannan kalli a tambaye ka rai wannan yasa annaka an ruh ko suna tambaye ka ya al'amarin rai yake ce kullun ruhu min amri rabbi al'amarin rai wallahi a hannun Allah yake ba uban da ya sanya rai kowa ne ne shi wallahi sai da haukan da sai sake ka taba jin ta dauko wannan bangaren ai ka so za ta kunya koko in dai take tana gani sai mu ce da mu shi kai ya gida yana da mukuwa a kai malan imani ake wallahi hankali ya yi kaɗan jika wannan kalin misali da aka bada a zamanance na salula kai yanzu ka ɗauko wannan daman sun ce da suka ce za su yi lefartasun a yanzu na kallon ana hoto ana fotokofi ko akwai mashin mashin wanda yanzu in ka ɗauke su ka sa musu wannan littafi yadda littafin ne yake in dai ka sa duka mashiyar inda ake yi ake wannan littafin zai fito mashin haka ne ko to wace maciyar ce za su samu su yi mutum shi ne ta yadda in ka bace nan kawai ka rike ta suna can suna analizu wanda bai da ƙarshe koko amma wasu sun imani da wannan kuma shi ke nan dai kawai ne a yi nan akwai wani sassu shi ba ne shiga wani bayani can daban ko ko ya araba mai hankali biyu to an ce can manzo Allah ce kuma can ga su a zaga a daukar yaki sai ka zaɓi guda mu dai mun zaɓi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kalli al'amarin cire rai a tambaye ka wai rai ya yake ta ina yake isa sannan wai in an cire ran nan ina ne ake kai shi wace ma'aja ce ake kai shi wadda har yanzu ta gagara al'ummar duniya su yi su amsu rayuka yan uwansu a to an haɗa kan petrol an haɗa kan zinariya an haɗa kan abin duniya balle rai koko kai yanzu ganin ka mutane sun san inda rayukan uwayensu suke ba haka nan za su zara ido sannan kuma ya ake a mayar musu da ran al'amari ne wanda ba hankalin da ya ma a cikin shi sai dai imani to wai Allah ya ce jika zai tada mu yaya zai tada mu koko kalla dai in ka samu fiye da ƙasa take canye shi yaya ka ganin sai imani ana ganewa a daga da ayi gugun Allah shirye da mu shi yasa duka wannan falaita alaina suwal qubul wal ittiba wa tarki al hawa ba wani abu da ya rage mana anan wallahi tallahi sai dai karba shine mu imani mu yi biyayya ga nasoshin alqur'ani da hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bar san rai sannan mu kawar da hankalinmu kan ya zo ya rikita mana lissafi kawai mu mi kauya dangance da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ya zo mana da shi dukkanin wannan wasu abubuwa ne akwai littafi na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi wanda littafi ne wanda yayi yake kalubalantar masu tsora hankalinsu akan nasoshi na alkur'ani ko na hadisa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka san duniya an jima ana yin mutane wanda suke ni wanda suke wanda suke fatattu idan mi ta adda Allah subhanahu wa ta'ala kai ya samu daga cikin su shine zar'u ta'arud al-aql wa naql littafi wanda yake wanda yake bayani kama ko da zargi muna fahimta ko kuma bayani kan wasu daga cikin masu falsafa da yan ilimin kalam da suke cewa wai alkur'ani yana cin karo da hankali ko nasoshin annabi sallallahu suna cin karo da ni da hankali shine ibn taymiya ya wannan littafi yana ba wasu zindiƙai daga cikin su amsa yake ce musu ku sani fa Allah ne shi ya hankali kuma shi ya saukar da wannan nasoshin ko to ta yaya za a yi a ce wannan nassi kuma ya saba mu wannan hankalin da Allah subhanahu wataala yake sai dai in hankalin bai biyayya ga wanda ya yi shi ba sai dai kuma in hankalin daman ba cikakken hankali bane ba ko wai mahaukaci ya zo ya san da ana zaman mutuwa aka ce ni aka yace mutuwa ce kai ni ma jira da mutu bi jira ba to ka ga irin wannan hankali yaya idan ɗan uwa ta yin hankali ba zai taɓa yin karo da nasoshi na na alƙur'ani da kuma na hadisa annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba da bayani kan kuskurantar da su da nesa da nuna musu cewa wannan hanyar da suke kanta ba daidai bane ba na cewa suna tawilin sufofin Allah ko suna magana ka aljanna da wuta ko kan mala'iku da sauransu duka ya nuna musu abin da ke daidai shine mutum ya yi ya yi imani da dukkan wannan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani wanda yana daga cikin littafi wanda shekul islam ya rubuta a ƙarshe-ƙarshen rayuwar shi wanda yake bayanin haƙiƙanin aƙida na ahlus sunnati wal jama'a da kuma kore duka wannan ɗan hayaniya wanda yanzu ma akwai su a wannan a wannan zamanin kware da gaske akwai su da dama wanda hannun Nijar akwai su shi yasa filo karatu ne wanda in dai mutum ya zuwa a cikin shi ko ilmul kalam babu shakka zai dace sai dai in da mun ya riga samun imani kuma ya karanci addini lokacin nan zai iya samun kariya in Allah ya so shi daga fadawa daga cikin daga cikin wannan daga cikin abubuwan da yake musu shi ne duk inda ka ga nassin da ya saba ma hankali to babu shakka to wannan nassin bai inganta ba muna fahimta ko kuma mutum ya fahimci nassin a kuskuranci shine ga abin da nassin yake nufi ko kuma ga abin da ka ɗauka daban kamar yadda ake ba labarin wani ya ɗauki littafi ya karanta bai littafi ya ce alhabbatu sauda kamar yadda annabi ya ce tana maganin kowane ciwo ko sai ce tana maganin ciwon ido in ba na manta ba ko ma habbatu sauda ne ko mene ne ce almuhim da ya kawo habbatu sauda yanzu shi kuma wanda ya je ya karanta sai ya gabatar da hankalin shi akan nasi kun san me yake sai ce alhayyatu sauda wai bakin maciji ko macijiya tana maganin ciwon ido sai ya samu ta ya tarara ba idan sai makamci aka ce ya ce a cikin littafi da ko ce a a daidai ba ko da aka diba kima littafi da abin da yake shi kuma ga abin da ya kwasa kaga ya fahimci ne ya fahimci kuskure ko kuma hujjar da hankalin ya kawo ba hujja ba ce ba wadda take ni wadda take ingantacciya kenan hankali ba zai taɓa yiwa ya shiga gaban wannan nasoshin ba ya sa in kawo su daga cikin shigohi ne da yake magana kan yau daga cikin shigohi da yake shi suke kawai ta ya za a cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sama to wai idan Allah subhanahu wa ta'ala yana sama kenan Allah ya zama jiki ko ta yi bin tamiya yake sha to ku ba da labarin duk abubuwan da ke sama kuma ku tabbatar mana da cewa dukkan wannan abubuwan jiki ne a hankalce sai mu ji daga ta yi saka bada da har yanzu ma na halittun da ke da kwai cikin ruwa zuciyar ta innan tana ma ta yanzu ba ma tana ba kin ce bai wuce san kursan koji kursan halittun da suka gano cikin ruwa ba har yanzu eh har yanzu to balle a shiga sama har yanzu sama ma ai ta gagare su ko sai dai a yi ta labari a ce tsakaninmu da rana kaza ne kaza ne kuwa ya taɓa zuwa a ce ai an shiga wata an shiga rana ko lokacin nan muna yara sai ake an sun taba sa wani dan kare cikin jirgi da suka tura shi har yanzu ba labarin karan ba labarin jirgi a to da ma al'amari Allah ai ba a shi shi cikin mana imani ake kawai hmm sai ya tabbatar musu da cewa wannan ba ba ba hujja bace ba saboda ba za su iya ba da labarin hakikanin ga abin da ke sama balle su tabbatar da cewa wannan abubuwan bine ne dukkan su jiki ne sannan suna shibuha na cewa ai Allah subhanahu wa ta'ala ta ya za a cewa ya daidai da aka da arshi da yake cewa Allah ar-rahman al-arshi tawa suna kore duka wannan abubuwa shine ibnu taymiya nan ma duka da shibohi da dama da shubha cewa hankali ya rige duka da shubha da suke cewa ba aiki da khabaru ahad me ake cewa khabaru ahad ha me ake cewa khabaru ahad hadisin eh to in an ce khabaru ahad kenan rabi ne na khabar wanda yake mutawatir ya an ce hadisi mutawatir ne sun ce kadai hadisin da za a sawa a yi aiki da shi ka abin da ya shafi aqida wai sai hadisi wanda yake mutawatir shi ne hadisan da sahabbai birjit sun rawaito ta da aiki yawa sun rawaito suka ce shi ne amma in ba haka nan ba ta za a yi mutum guda ko mutum biyu ko uku saboda in ka ɗauko su daga cikin malamai suna kasa kabar ahad kamar haka suna cewa akwai aziz akwai mashhur akwai gari ko mun taɓa bayanin hadisi mashhur shine hadisin da mutum nawa ya rawaito hadisi aziz fa da amince ko yanzu ta duniya ta haba malar jiman nan ta duniya ta yi fa kai ba mayar ba kai ba gwamna ba kai ba firiji ba kai ba mulkin ba wace rijiwa ke kanka bai zuwa shi yasa muhammad nasu din albani yana da littafi wanda yake tabbatar da hujjatul khabar ahad yana nuna cewa shi khabar ahad shi karan kanshi hujja ne haka shi ma ibnu taymiya yake cewa to ta za a yi ga manzo Allah ya aika mutum ɗaya gari guda ya karantar da al'umma addini ku ce kabul ahad ba mun ja bane koko ma'az ba shi kadai manzo Allah ya aika ba ai mun karanta hadisin wancan ko manzo Allah ce dan za ka musu hukunci yake alqur'ani in ba ka samu aya ba yake hadisi in ba ka samu aya ba yake zan ishtihadi inda muke magana kiyasi ko sun tabbatar da cewa wannan ba daidai bane ba to akwai shirme jiya wanda ilmul kalam suke da yan filo amma yanzu su ce da abubuwan da baka tabawa baka yi baka gani babu shi sanar biyu su ba ko sanar ne aka sami yan tasha daga ciki suke cewa jenar da su ba ko ba haka nan ba an ce a rashe wani ne wani cikin ilar ya miƙe ce ba mushe yana da hankali yake yake to kai ina na ga hankali yake idan ma hankalinka mu gani kaga wannan a hankalta kenan akwai ma hukaci nan wurin ko a mai hankalta ko a hidu na shi mu gani zai hidu a ba zai hiduwa ba to me yasa kai imani da kana da hankali baka gan shi ba amma ka ci yarda da cewa akwai ubangijinka wanda ya halice ka ya halice da halicin duniya baki daya a wani ma sai ce kai akwai wanda ya hito da jima a kwanakin bayan Nigeria ce wai anya ma ko Allah na akwai shi aka ce kamar ya ce yadda musulmi suke azumin nan cikin rana in dai Allah na akwai shi ai bai kamata ba jaha subhanallah a haka ba za ka samu wa mala akwai mutane wanda wallahi da dama imanin nan yana kallon su shi Allah nan mu dai muna saurin kunshi amma har yanzu dai bari dai mu shiru ko muna yi shi yayi abu da ke cikin ranka wala to shi yasa musamman iyan mu suke kolo shi yasa eh fadlu ilmu salaf ala ibn khalaf ibn rajab yake bayanin cewa ilimi wanda yake musulmi yake bukata duk wani ilimi kamar yadda imamu shafi shi ma yake bayani ko yake cewa kullal ulumi su alquran mustaqila ce dukkan wani ilimi in dai ba alqur'ani bane yake kawai ayaniya ce kawai morewa da na rayuwar duniya duka sai ce ila alhadith wal fiqh fi din bayan hadisi da ilimin fiqh a cikin addini ce duk saura hayaniya ce ba mu gane ba sai ce kai al-ilmu abinda ake ce ma ilimi shine ma qala fi haddathana haddathana haddathana ilimi shine wani yake wani yake har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna fahimta to mu san wani ilimi ne muke koyo wani ilimi ya kamata ɗiyan mu su koya ya kamata duk wani ilimi da ke cin karo da addini a kore ma yara shi an manyan wanda ba su sa addini ba kwarai da gaske sannan yana daga cikin shubuhar da suke na taɓa ga muku mushan filan da yake ce a tsariyar da ke shawai wai shi ƙura'anin asalin shi ba da larabci aka saukar da shi ba bayan Allah na inna anzalna hu qur'anan arabiyyan ko to kaga irin wannan ai baka ja mishi aya sai ka ce to ai da abin yana da sauki tunda kai ka saukar da shi sai ka ga mu da wani ka saukar da shi ko ko ba ba haka nan bane ba Allah ya shirye da mu mu tashi tsayin daka mu koyi addini sannan mu hihita nassi na qur'ani da na hadisi akan mi akan tunanin mu kaje kai wani dan guntun karatunka wanda bai wuce cikin cokali ba ka zo kai ta a to mu eh baske eh malam ina ji ba kai na ne karatu ba ina kai karatu shi na je rasha na je america jihohi bakin shi na wanda ya haka tona kasa bi ke da bai san me ke da kun shi ba shi karan kanshi bai gama sanin matsalar shi ba wai da rika jaya da ni ta'a ni wannan abin da na karanta kenan wallahi in dai ya saba amanati ka karanto ba daidai ba in dai ya saba amanati ba daidai ka karanto ba sai malamin ci gaba da cewa eh akwai sauran lokaci mu shiga bayani na gaba babu kenan sati ne zuwa in Allah ya kai mu shi ne za mu tashi inda mala yake cewa wa min sunnati allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha shi ne shiga bayani a imanin da qadar khairihi wa sharri wa tasdiq bil ahadithi wal iman wanda mun karanta shi a harko harkon karatun nan kenan saboda babu lokaci za mu saurara wa nan in akwai lokaci tambaya ko nuri da aka ji a yin kuskure sai a tunatar da mu insha Allah dan lokacin da ke gare mu kafin a zo da tambaya akwai daga cikin malumanmu kuma 'yan uwa na addini 'yan uwa a aƙida wanda sun fiye mana 'yan uwa wanda muke na jini ne matuƙar ba aƙidan mu guda ko addinin mu guda da su ba su ne akwai malam sani ibn hazm da su malam ali mafsar da da su ina ji malam abdul fasa da sauransu wanda sai in ce da kusan ɗan lokacin nan kowa ya san abin da yake faruwa na cewa wai wata ƙungiya ba ba sai wai ta hiddo takarda cewa ta tsaida su daga wa'azi kuma ba tare da gabatar da wasu dalilai ba ji ‘yan magana sun ce ko a wa ka yi da gudun layya ko ba haka nan bane ba wai ƙungiya ce ta hiddo takarda cewa za ta tsaida wasu malamai wa'azi ita ba gwamnati ba wanda in aka bi wani bangare za ka ga wannan zai iya zama cin zarafi ne ga gwamnati kina wanda yana nuna ita gwamnatin ba aiki ba take yi shine suke aiki ita gwamnati jiddi wannan da ta zuba dare da rana suna aiki ba ta san me zai kawo tashi hankali ba ko me ba zai kawo tashi hankali ba sai wata kungiya kuma kungiya gungu na yan bid'a baki daya sun zo ta raba da sarki dan suna so su cimma burinsu shine nani yuridina an yufi'u nurallahi bi afwahihim suna son sai sun liƙe hasken Allah suna son sai sun liƙe shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ni da bakunan ku da hannayen wanda mun san wallahi ƙarya suke ba su isa ba saboda ni wannan addini na Allah ba wanda ya ja da shi ya kai labari babu shi kuma ba za a taɓa wanda zai ja da shi ya kai labari shi yasa a gurguje yana daga cikin nasiha shine duk wani mai faɗa a yi a irin yankunan irin can a garin da sauransu ya kamata ya hito ya baranta daga irin wannan takardar saboda takarda ce wadda kai tsaye babban abin da take faɗa da shi shine ne shirya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan takarda ka sani ba tana faɗa da ‘yan agada su bane ba kaɗai tana faɗa da duk ahalin sunna ne na duniya baki ko mulayikin ahalin sunna wannan takarda tana faɗa shi saboda mine ne su suke ce makawo fitina ba su da wani dalili wanda a gurguje yana daga cikin abin da suka fake da shi wai shi ne sun ce ana magana kan al'ada ta biyanu ko wai ana sa a kawo ta da hankali to na gane addu'a ya Allah duk wanda ya imani da cewa biya ni alheri ce Allah ka kashe shi wuri wallahi in sai sai sun ce ba amin ba to wa zai yarda ya mutu wurin wani abu wanda shirme ne cikin shi da hayaniya kawai kai ba wai dan bid'a ba ko ka fi kowa lalacewa ka isa ka ce wannan abin da ake alheri ne ko halaka ne baka isa ba ni iya abin da na fahimta shine yan ɗariku ne suka haɗa kansu suke son sai sun yi ne suke son sai sun kawo matahiya sunna cika a wancan gari na agani to wallahi ba su isa ba Allah ya yi ƙarfin ta abada ba za su yi nasara ba kuma su sani wannan ba agani su bane ba kaɗai duk duniya a halin sunna haka muke so suke irin wannan gumakan nasu da ake taɓawa suwani da suwani da suwani da suwani ai shi kansu ai mala yana karatun tayin alhadiyatul hadiya ko kuma insha Allah ta'ala za mu zawa mu tashi yana daga cikin karatukan da zamu to a bar maganar shehunan nasu sai suka hulke da biyaru to abin da muke cewa shine duk wani mai faɗa aji ya hito ya balanta daga wannan abu saboda al'umma da dama suna zargin cewa ka aje akwai wasu daga cikin wanda suke da faɗa aji to kaga shiru alamar yarda ne kenan su nuna babu su cikin wannan takarda kuma su wannan da suka ɗauki hukuncin nan a dokance a nuna musu ba su isa su ɗauki wannan hukuncin. abinda muke roƙo shine Allah subhanahu wata'ala in masu shiriwa ne shirye da su in kuma ba su shiriwa Allah subhanahu wata'ala ya mana magani ka ɗauki misali nan burkina ba tarawuri ya kama wanga ba dr kindo ba a ai ya kama shi ko kai da Allah ya tun da ya kama shi kana ji ana labarin tarawuri da can dai akwai ɗaya daga cikin manyan manyan malumman mu mala abdulwahab imam ahlus sunnah wal jamaa yace shi bai tsai bai da lokacin faran kowane hayaniya ce amma in ya ga ibe yana magana yana tsaya tsorara amma tun da ya ji an ce ya kama wannan yace to ya taɓo ma kan shi hanya wadda take ba mai lulluwa ba kun san me yasa saboda faɗa da addini wallahi ya yi ƙarfin kowace irin kujera na rinci da Allah faɗa da addini ya yi ƙarfin kowace irin kujera da kake takama da ita kowace iri ka je ka tambaya baya ya aka ida abin ya yi ƙarfin ka wallahi da rana tsakiya Allah zai zai shigo ka ya tozarta ka tsakanin mutane sai ka zama na abin tausayi kuma ba za su tausaya ma ba saboda ka taɓa musu abin da ba a taɓawa kwarai da gaske don mu muna kallon tabbas wannan zai iya kawo cikas a shi tafiye shi saboda ne saba haƙƙin Allah ne inda ma irin mana yan kuci ku ba mu amma wannan malumai ma nan taba su wanda duniya ma ta san suwa ne ne su kowa Allah wajen yake kowa Allah wajen yake ne to abin da muke tsoro shi ne wata ko fitnatul la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku kiyayi bala'i wanda in yazo bai jawo wanda kuka tafa shi kuma ai agadas ne wallahi ku ban sai ibnu hazm su ci gaba da wa'azi in ba haka nan ba Allah zai muku nashi wa'azi kuma wa'azin Allah babu kyau kwarai da gaske wa'azin Allah shine ya aiko wani bala'i ya tahi da kowa ko ba haka nan bane ba Allah ya shirye da mu baki daya kai kalli dishi ga takan nan an danne musu gindi ba yau akwai masu zagin sahabban manzon Allah akwai masu zagin Allah karan kanshi haka da kuma haka nan bane ba ga mawaka ga ƴan komedi ga ƴan film dukkanin su ba ce za su kawo kanna ba saboda mutane ba su san Allah ba sai an taba wani shirme ko hayaniya wai kai mutane ce za a kawo tashi hankali me za ka hankali wallahi tallahi ka yarda da tashi hankalin kowa ka yarda wanda Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai saboda shi bai taruwa ko yana taruwa nan da aka ga burkinan da malin da nijar za su shiga tashi hankali wa aka roƙa a su da kansu shugabannin sun yi imani ba makamansu ba kokarin su ya ba su kariya Allah ya ba su kariya to yanzu suna ji suna kallo sai a ci gaba da tafa wannan Allah ko a ci gaba da tafa karantar annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma a ci a zamna lafiya wallahi ba zai yiwa ba wallahi ba zai yiwa ba Allah ya ce wa ma ya alamu jinna bika illa ba wanda ya sa adadin sojojin Allah sai shi kadai sabaran nan kadai in Allah ya aiko mana wallahi ya ce shi kadai ba sai hada da wasu sai wuri su ba ko talauci sabaran nan kadai ya ishe ku sai Allah ya aiko ma saurin guda wanda in yama shi zo guda da jebu makabarta kawai ko ba haka nan bane ba to kai ka a gano ai an yi tafiya ana nan wannan bala'in na iya wucewa kuma Allah ya koro da wani wannan damana ce wa aka fara yanzu a ringa taba Allah koko Allah shi ne da mu wallahi wallahi mutane su tashi tsawa ne ne Allah wallahi Allah yake cewa duk talala yake wa ummi lahum inna kaydi Allah yake cewa in muku su bari ba sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Allah yake zan jiran musu ta inda ba su yi tsammani ba wacce kujera ce gare ka ka zo kana hada da addini tarihi na nan koko tarihi yana nan ko bai nan kai in tambaye ka ka san sarakunan da suka yi zaman da dan kodiyo a ba ka san su ba amma ka san dan kodiyo ko ba san shi ba me yasa addini suha sai ana labarin tarihi a ce suwa da suwa da sun wara da dan kodiyo kuma mu ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara nauyin ƙasa saboda faɗa da ɗan fodiyo faɗa ne da addini ƙwarai da gaske to haka yanzu duk wani shugaba duk wani gwamna ko wani sarki ko wani ministan wallahi haƙin yana ja da addini ya sani tarihi na nan ana rubutawa za a zo a ce a zamani kaza dan su dai masu addini suna yin su ba zai bace ba ha a kai yanzu ka kalla su ibn taymiya nan da ake labari ka kalla su habbai ka kalla su imamu malik su imamu shafi su abu hanifa duk tarihin su bai bace ba ko ko ba haka nan bane ba to haka wanda suka yi riko da addini da gaskiya tarihin suna nan haka shugabanni azzalumai wanda suke faɗa da su tarihin suna nan duk in aka zo aka karanta shi ya ido musu albarka ba ga imam ahmad bin hanbal da muke karanta littafin shi ba ai mun kawo labarin sarki wanda ya faɗa da shi ko ya kai labari sarkin sai kai labari ba Allah ya shirye da mu lokacin ya cike abin da muka karanta na yi Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah muke roƙo ya gwada mana gaskiya ba ki ɗaya babu ikon binta kuma ya gwada mana ƙarya ya babu ikon kaushe mata ba mu da ƙarfi ba mu da dubara Allah agajin ka muke nema ka agaje mu dukkanin abin da ba mu iyawa Allah muna roƙon ka ka zama da kasan mu jin lafiya da sauran ƙasashen al'umma musulmi baki ɗaya ya Allah duk musulman da ke faɗa da musulunci ko musulmai ya Allah ina shirwa ka shirye da shi in kuma ba ya shirwa Allah muna roƙonka ka yi mana magani ya Allah duk matsayin da yake takama da shi ba mu ba da matsayi shi kai ya Allah ka amshe wannan matsayin ya Allah irin addu'a da malam Jafar ya maka shi muna addu'a ga dukkan wani wanda ke faɗa da addini Allah ka jarrabe shi da san mulkin Allah ka hana mu in kuma yana bisa Allah ka kwace ka ƙara tsora mai san wannan mulkin ya Allah muna roƙonka in kuɗi ne gare shi yake faɗa da addini ya Allah ka tsiyatar da shi ya Allah in lahiya ce gare shi yake faɗa da addini ya Allah ka ɗora mai cutar da ba wanda ya san maganin ka sai kai ya Allah kuma ka ɓoye maganin har wancan ya koma gare ka ya Allah muna roƙonka ka ɗaukaka sunna annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka kashe bid'a ka shirya da masu yin ta in suna shiriwa in kuma ba su shiriwa Allah muna roƙonka kai mana magani Allah ta yi wahala ga uwayenmu ga malumanmu wanda suka rasu da sauran al'ummar musulmi baki daya in kuma ta mu ta zo Allah muna roƙonka ka sa mu cika da imani dukkanin mu nan muna da buƙatoci mabambanta Allah ka san mu ka shi mu sanin buƙatocin ya Allah ka biya mana ya Allah ba mu biyan buƙata shi sai Allah muna tawassuli da sunayen ka kyawawa da sifofinka matsaukaka ya Allah ka biya mana buƙatocin mu na alkhairi ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ya Allah ka ƙara mana lahiya ta jiki ka ƙara mana lahiya ta aljihu ya Allah muna roƙonka ka ba mu arziki mai albarka ya Allah ba ni azurtawa ce sai Allah ka azurta mu da arzikinka ya Allah duk mutumin da ke taimakon musulunci da musulmai ta kowace hanya ya Allah ka taimake shi ka kama rayuwar shi albarka ka ƙara mai duk hanyoyin samu kuma ka tsare shi da duk sharar da ka halitta ya Allah duk wanda gurin shi faɗa da musulunci ko musulmai yana shiwa Allah ka shirya da shi in kuma ba shi wa Allah ka kawo wata guguwar bala'i ko wata tunkiyar bala'i ta zo ta tunne shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh